إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يستحب من الخيل وما يكره يقول لك تلومنا يقول لك تلومنا babin da ya zo na bayanin dokin da za ka ajiye ma saboda yaki ko saboda yana gidanka kana kiwo wani iri aka fi so sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن لحيئة عن يزيد بن أبي حبيب عن ألي بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري أن رجلا قال ونمت يتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أشتري فرسا فأيها أشتري يا من الله الناس سيدوكي ونيري كما تنسيها eh dokin hawa motar hawa ba kana zuwa kuna zuwa ka tambayi wace mota ce sabo wace ce kaza kaza a ce maka kaza kaza kaza ba ina son sai doki wace ko ba ka taba gani ba sai wani dare me ke nan ko eh qala sai ce ishtari adhama ka sai adhama arfama muhajjalan طلق اليد اليمنى أو من الكميت على هذه الشيعة تغنم وتسلم الأدهم دوكي بكين دوكي كينا والأرثم الجواد في أنفه وشفته الأولياء بيان dokin da za ga da hancin shi da leban shi na sama akwai fari su da yawa za ka gansu haka su أليس كذلك محجلا الجواد الذي ارتفع البياض في قوائمه فتجاوز الأرصاد كفى فنسا أكوي فريسين سما ما بسكي وجن بيوابا طلق اليد اليمنى أي مطلقا مطلقها فلا تهجينا معنى يد اليمنى كفى ستداما babu babu fari haka yake kawai eh aw min al kumaiti ko kuwa a a kumaiti musaggaran al jawar alladhi lawnu bayna as-sawadi wal humra al kumait shine dokin da gashi ya ya hada kala biyu fari kaman ja kaman baki kaman ja kaman baki ya hada kala yace waɗannan in ka saye su tagnam za ka ci riba wa taslam za ka kuma kubuta za ka tsira sallallahu alaihi wasallam babun fi sabak babun fi sabbi babin da ya zo na tsere fi sabbi ba haka ba ne ba قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى الثنية منذ الله صلى الله عليه وسلم دوكي ياك سمك سكشي بيو akwai doki mai shafaffen ciki akwai doki mai tumbi domin za a yi tsere da doki mai shafaffen ciki sai a ɗauki waje mai nesa saboda zai iya dokin da ya kuma riga ya tumbi ya kusa sai an ɗauka mashi waje korar ba inda bai kai nisan wancan ba sallallahu alaihi wasallama min alhafiyai ila saniya dokin da yake bamir kenan wanda yake mai ɗabammen ciki ba shi da tumbi sai a tashi daga alhafiya ila saniya wallati lam tudammar min saniya ila masjid bani zuraiq duk waje ne a cikin madina wannan yafi nisa wannan yafi kusa وإن ابن عمر كان في من سابق بها ita Allah da Umar yana cikin wanda suka yi tsere a wajen babun fi rihanil khayli ar-rihan asalin rihan jingina kenan asalin rihan jingina kenan me ake ce ma jingina dukiya ce zaka bayar a baka bashi in ka kawo bashin ka karbi abinka in an kasa biya sai a ɗeba cikin abin da ka bayar din shi ake ce ma jingina shine rihan amma nan abin da ake nufi shine mutum in ka ce ga doki ka ga doki wane kowa ya sa kudi wanda ya ci zai dauka ya zama caca amma wanda zai sa ga kuje ku yi tsere wanda ya ci ga abin da aka ajiye mishi to bai zama caca ba an fahimta akwai bambanci ko ba bambanci قال أخبرنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني الزبير ابن الخريج عن أبي لبيد قال أجريت الخيل في زمن الحجاج والحكم بن أيوب على البصرة فأتينا الرهان يتي ميرير أكن دوكي زمن الحجاج ده حكم فأتينا الرهان فلما جاءت الخيل فلما جاءت الخيل da aka samu dawaki da doki yazo qala qulna sai muka ce lau milna ila anas bin malikin fasa alnahu suka ce to yanzu ga abin da ya faru za mu iya yi ko mu je mu tambaya sai ka ce me zai hana mu kama hanya mu bi wajen anas dan malik mu tambaye shi a kanu yurahinuna ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna rihani irin wannan rihani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya ce gashi nan tsere wanda ya ci a bashi wannan ba caca ba ne amma kai ka sa kudi shi ya sa kudi wanda ya ce ya ɗauka ya zama caca an fahimta kala fa'atai nahu wahuwa fi kasirhi fi zawiya sai muka zo wajen anas yana benensa yana gidansa wajen gidan shi fasa'al nahu faƙulna lahu sai muka tambaye shi muka ce masa ya aba hamza akuntum turahi akuntum turahi nuna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuna rihani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yurahin manzo Allah yana yi kana na'am laqad rahana wallahi ala faras laqad rahana yace wallahi manzo Allah yayi ala faras yuqalu lahu sabhatu akan dokin da sunan shi kenan sabba fasabakan nasa sai dokin ya tsere ma mutane ya fi duk dawakin gudu fa'un hisa le zalika wa a ajabahu sai manzon Allah wannan abin ya yi mishi kyau ya mai daɗi ya burge shi kala abdullahi alhashahu ya ni a ajabahu babun fi jihadin mushriki da bil lisani wal yadi to yaki dama jihadi ya kasu kashi uku jihadun nafs jihadul mushrikina wa jihadul azzalimina jihadi fi gida uku ne tun da muka kama muka fara buhari duk sa'an da muka kai kitabul jihad sai mun karanta daga zadul ma'ad ko to Allah ya sa ana ana dan dauka a hankali ko الإمام ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه شينيتي أنواع الجهاد إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب أي متاكي قدا هدني بأكم كينو جهاد النفس كياكي كنكا وجهاد الشيطان كياكي شيطان وجهاد الكفار كياكي كافري وجهاد المنافقين كوكو كياكي منافقين jahilul kufara wal munafiqina guda nawa kenan na farko awwal shine jihadun nafs in baka tsira kan wannan ba ba yadda za a yi ka je wa'ancan ka ci nasara akai jihadun nafs kenan ko bayan ka gama da kanka jihadu shaitan kayaki shaitan bayan ka gama da shaitan jihadul kufar kayaki kafirai bayan ka gama da kafirai sannan jihadul munafiqina ka yaki munafukai da azzalimai waɗanda suke hana kasa zama lafiya waɗanda suke barnata kasa barnan sai an kasar mun san me ke kawo na barna fa in ba mu sani ba wallahi sai dai mu yi ta wahala har abada ba za mu cimma nasara mun san me yake kawo mun haifa muna barna da wahalhalu da muke ciki mun san waɗansu ciki matsin ne me kawo matsin rayuwa me kawo rashin adalci ya za a yi adalcin akwai matsala mai matik ba matsala ce mai matukan ban mamaki amma ba kowa yake lura da wannan matsalar ba wa man arada an zikiri kaifa yuridu an zikirillahi wani malami babban malami ne wani malami aka tambaye shi wani aiki ne Allah ke fushi da shi yake yake sa Allah ya fushi da wuri aka tambaye shi babban malami ce to kai da ka tambaya ka bada jawabi yace barin sallah yace akwai abin da yafi barin sallah eh ya buga ya buga ya da ya lalaba ya lalamo ya je ya dawo yace to malam kai ka fada ai da malamai suna yin haka da ilimi ya samu daraja amma ba tambaye ka kafa fada cikin youtube cikin whatsapp cikin facebook cikin kowa ga ilimi kowa na ta zubo ilimi da iri iri to shi zama ba shi da kiba kuma ba shi da kiba yace to malam sai ka fada mana sai ce a ai kai ma ka sani ka karanta alqur'ani ka ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim ara'aita alladhi yukazzibu yukazzibu biddin ina ma yukazzibu yana karyata me fadhalika alladhi yatruku as-salah fadhalika alladhi la ya'muru bis-sawm fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin sai da aka yi mataki biyu tukun aka zo fawailul lil musallin wanne ne gaba na farko fadhalika allazi yad'ul ina mana yad'ul yatim almajiri ya zo yunwa ga sanyi kana kallon shi kai kana cikin ɗaki da bargo yana kofar gida daga shi ba takalmi daga shi sai menene da ba tufa yana ihu yana neman abin da zai ci kai kuma ya zo ya dame ka da ka fito me za ka yi mishi korarsa za ka yi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين ina mana wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwaitarwa a ciyar da miskinai baya kawo kudin shi a ciyar da miskinai ba a ciyar da miskinai wannan yaro da yazo fi sabilillah ya takura maka to me laifin shi su suka yi laifin iyayen shi ina suke ba sa da to shi me laifin shi to hakkin ciyar da shi ya dawo kanka kenan tun da kofar gidanka yanzu ba haka bane ba ba haka bane ba eh hakkin me a ina ma na hakkin bakunta mutum ya zo yana bara yana nema abin da zai cika ce hakkin bakunta ai ba karamar masifa bace ba fa ara aikan ladhi yukazzibu bid-din wa yake karanta addini ba sallah zakka azumi haji a addinin baki daya wane ne wannan yace fa zalikal ladhi yad'u al-yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin sai da aka yi mataki biyu tukun aka zo kan wailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون ال... akwai wanda bai sauke a ra'aita ba an dare ana yi
kai kawo ake a ciki wani irin kai kawo ake a ciki ai kana karatu alkur'ani ne kana tafiya ka taba cewa tun da alkur'ani ne ya zama dole ne bari in daura mu kaina kullun shafi ɗaya ko rabin shafi in karanta in ji ma'anar shi ina tafiya shekara ashirin shekara hamsin shekara ɗari ne za ka zo ka kai karshe duk sa'an da aka kira aya aka karanta aya ko aka kira sura za ka san me take faɗa saboda wannan karatun da kake yi ɗin nan maganar wace ce yana magana da bishiya ne yana magana da dabbobi ne da wa yake magana da kai da kake karantawa to ya za a yi a fita cikin wannan fazalikan da zai yadda yatima duk wanda aka zo ana buga mishi kofa da asuba ko da magarba ko da daddare hankalin shi zai tashi zai ji haushi in ka fito kaga yaron kai kanka sai ka ji tausayi kuma ka ji haushi yaro bai kai ko ina ba yana neman abin da zai ci kai kana cikin tufa kana cikin bargo kana jin sanyi shi kafan shi ba takalmi ga shi rigan ma ga shi nan ba ba ba wani abin kirki ba kuma yana da roban shi yana jiran a sa mishi abinci ko halaka aka sa mai ciwa zai zuwa zuwa zai yi ci ko ya mutu ba haka bane ba ya ya bangaren nan suka yi shiru ba haka bane ba to amma mutane su basu damu ba sai na sama waɗanda dukiyar kuma ta yi musu yawa ma ba su san abin da za su yi da ita ba shugabanni mataimakin shugabanni ministoci sanatoci 'yan majalisa duk dukiyar najeriya da ya kai la ya kuna dulatan bainan agniya iminku to sai waɗannan su suke tafi da abin ba za a taba tunanin cewa a gina inda za a je madina akwai shi aka darul aitam shekaru 60 akwai darul aitam suka zo suka mai da shi darul tarbiya eh don rayuwa ba yadda kake so ba take zuwa an je an yi cikin kaza kaza kaza aka haifi dan ya za a yi da shi sha je a yi me a jefar da shi sai a kyale shi ya mutu sai a dauke shi a je a tarbiyyar da shi a zo a sa shi a koya mishi ya samu ilimi ya samu girma sai zai zama aikaci a dauke shi aiki yana nan ba yana sallah yana azumi ba yana salati ba to abinda ake bukata yake abinda ake bukata yake shi yasa wannan dukiya da ake taskacewa ko dai a hana bara baki daya kowa ya koma gida wajen uban shi wajen iyayen shi ko ko dole za su zo da dole hukuma ta gida da ayatul aitab darul aitab ko darul tarbiya wajen renon ɗaya duk a kwashe su kan hanya a je a saka su suna karatu ana koya musu ilimi da sana'o'i da abubuwa kowa ya girma ya iya ya tafi gidansu ko ya tafi inda za shi kasa ta taimaka masa amma in ba haka ba hukuma ce ta ki amma za a saka ka laifi hukuma hakinta ne ta yi ba ta yi ba yaro ya tashi yana jin yawa ya zo kofar gidanka kai kuma hankalinka a tashe ya dame ka da ihu sai ka fito cikin mi ka ce masa ne tafi kada kara dawowa ne ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين wannan shi ya fi fusatar da ya fi Allah ya fi fushi da shi da masu wasa da sallah don sai da aka yi matake bitukun aka dawo sallah fa zalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin sai da aka yi matakai guda biyu sannan aka zo fawailun lil musallina allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al ma'un ba wai muna faɗa maka kaje ka ce ka zauna duk almajirin da yazo ka bashi abinci bane ba za ka iya ba kai ba ba za ka iya ko za ka iya eh ba zai yi ba ko in ka ba daya biyu su zo in ka ba biyu goma su zo to yaya za ka yi a ba su mai wa yake da lokacin ba su hakuri ka fito a fusace suka ce yaro ya hakuri ala ba da hakuri tsawa za ka yi ai ba da son ka za ka yi a cikin mai ka fito a cikin fushi da a fusace a cikin fushi da ɓacin rai za ka je kana cikin ɓacin rai yaro ya hakuri eh yaya na da suke yaya na yanzu suke na yanzu mai kai su cikin wannan tarbiyyar a a shi yake tambaya
takallam
eh a ba kowa ki a a wannan ba hujja ba ne in ka samu ɗaya ya yi biyu ya yi uku ya yi duka haka suke ya gaba ka samu goyon baya ba a na ce in an samu ɗaya ya yi biyu uku hudu ɗari sun yi sauran dubu da ba haka suke ba fa kaji sai a yi musu adalci me yasa ƴaƴanka da ƴaƴansa da ƴaƴan su ba su shiga ai su ma ba rayuwa ta canza ba me yasa su ba su lalace ba ka ɗauki nauyinsu da Allah ya ɗora maka fa zalikal ladhi yad'ul yatima aka ce sai ƴaƴansu in ƴaƴanka ne a ce yad'ul yatim ai babu abin da yafi fisa da Allah madauki sarki kamar wulakanta talaka da miskini da marashi a'a abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika aw yadhakkaru wa tanfa'ahu dhikra amma man istaghara fa addalahu talafa wa ma alayka an la yadhakka ba wallahi kaskantar da talaka ko wulakanta shi mai neman abin da zai ci ka ki kulawa ka kunyata shi yana yana fi Allah baya son shi ko kaɗan wai ba haka bane ba haka ne wallahi wulakanta marashi wulakanta marashi yana shiga ana shiga cikin fushin Allah Allah baya so haka eh me
ga masu wanke gilas an ce a bada wani baya so amma dai sai sun yi don ba sa tambaya wa'annan abubuwan da kuke gani sai mutum ya kai inda ya kai bai san abin da yake ciki ba sai kana ce mishi ya yi laifi ya san laifi shi ba ya so ya zama kamar yadda ɗanka yake yana so yana so kuma ya so yana so alakafin tamana bai samu ba ne bai samu ba ne da ya samu gatan da ɗanka ya samu shi zai je yana tafiya tsakar rana ana cewa rana ta yi zafi ta kai ka zakar a fita je ka kan danja ka gani ba takalmi kafan shi ba rigan kirki kuma lafiyarsa kalam ba haka bane ba kai kuma an ce ma rana ta kai kaza kar ka fita ma an ka fita zaka mutu shi ciki ma yake kuma bai mutu ba ba wai yara haka ba ko wayannan ba ko mutum ne ba shi da shi ya zo shi yasa aka ce qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha mutum ne kasan baya da shi zo yana roƙo dan Allah ka tafi gwamnati dan Allah ka Allah ba da hakuri shine zaka ce mishi Allah ba shi hakuri amma wannan yaro dan kankani wanda bai san me ya hakuri bai san ma me yake yi ba fa shi dai abin da yake so a bashi abinci yake abin kowa sai ya shiga cikin wannan fushin Allah sai sai hukuma ta hana kowa ya saura gidansu wajen iyayen shi ko ko a kama su duk abu da babban makaranta a sa su ana musu tarbiyya ana koya musu noma da sana'o'i da menene kowa ya koyi yana girma yana ilimi yana girma yana ilimi wannan suka girma shikenan su tafi za su taimaka ma kasa amma a kyale su haka suna yawo kan titi wani yana zaune cikin ɗakin ɗakin waje ko haya yake ya tara su yana karantar da su shi mai karanta da zai karantar da su shi mai karanta da zai karantar da su ga dukiyar Najeriya ba ta talakawa ba ce ta masu ta mai ta dukiyar Najeriya ta suwa ce ta suwa ce ce ta masu shi ce shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ministoci sanatoci yan majalisa gwamnoni kwamishinoni duk waɗanda ba sa bukatan kuɗin masu ne ke kuɗi ke hannunsu don dukkansu duk wanda ya mallaki biliyan ɗaya zai shi shekara tamanin yana rayuwa ya kullum zai ci naira dubu talatin to waye ke dukkan su wanda ke da biliyan ɗaya talaka ne ba haka bane ba maratibu jihadi kenan jihadin nafs da jihadin shaitan da jihadul kufar da jihadul munafiqina amma wanda ya fi duka wahala da yawa ka yaki kanka sai ce fa jihadun nafsi arba'u maratibin ya yakin kai ka yaki zuciyarka ka yaki zuciyarka matakai guda hudu ne sai ka cika su duk to kai kokari kai kenan ahaduha an yujahidaha ala ta'allumil huda farkon mataki ka yaki zuciyarka ka yaki akan neman ilimin shari'a wa dinil haq da addini na gaskiya allazi la falaha laha ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به wanda in ba da wannan addinin ba wannan ran shi kenan zuciyar wannan ran nafsin mutum ya halaka wa mata fataha ilmuhu shaqiyat fi darain duk sa'an da zuciya bata samu koyon ilimin shari'a ilimin sunna ilimin abinda zai mata shikenan ta halaka duniya da lahira ana ji na farko ka yaki kanka da me ka koyi ilimi ilimin me ilimin addini ilimin sunna ilimin da zaka samu sa'ada duniya da lahira in kai sakaci cikin wannan ga halaka aka ce ka koyi wannan ilimin shine zaka ji dadi duniya da lahira in baka koyi wannan ba duk ilimin da ka koya fa ba zaka ji dadin duniya da lahira ba ba zaka ji dadin duniya da lahira الثانية متاكي نبي جهاد النفس an yi jahidaha alal amal bihi ba da ilmihi bayan ka koyi ilimin ka tilasta maranka zuciyarka sai an yi aiki da wannan abin sai an yi wannan aiki an yi aiki da wannan abin wa illa fa mujarrad ilmi bila amalin in lam yadurha lan yanfa'aha amma ilimi ba aiki da shi ai zai cutar da kai ne ko asalisa mataki na uku an yujahidaha fi da'awati ilayhi bayan ka yi ilimi ka yi aiki da shi sai ka yi ta tallatawa ka ta kiran mutane zuwa wannan alkhairin wata alimihi man la ya'lamu ka sanar da wanda bai sani ba ka karantar da wanda bai sani ba wa illa kana min allazina yaktubuna ma anzalallahu min alhuda wal bayyinat in ba haka ba ka kasance cikin wa'annan kenan wala yanfa'uhu ilmuhu wala yunjihi min azabillah ilmin ba zai ma amfani ba ba zai tsirar da kai daga barin azaban Allah ba mataki na hudu kanka kenan fa tukunna ba a je kan jeɗan ko ko kafirai ko menene ba fa yanzu da kanka ka ake fama tukunna ko mataki na hudu arrabi'a an yujahida ala sabri ala mashaqqi da'wati ila Allah wa azal khalq ko ai ka yaki zuciyarka akan hakuri ala mashaqqi da'awa ta yi hakuri da wahalhalun da ke cikin da'awa da wa'azi da ilmantarwa ba abu ne mai sauki ba amma kuma sai ayi hakuri ilallahi wa azal halki wa ya tahammalu zalika kullahu lillahi kada ka cutar da mutane ka koya ka tilasta ma zuciyarka ranka sai ta yi waɗannan abubuwan da suke su ne alkhairi fa idza istakmala hadhihi almaratib alarba'a sara min arrabbaniyina in ka in ka cika waɗannan sharuɗa guda hudu to ka zama minar rabbaniyina fa inna salafa mujmi'una ala anna al'alima la yastahiqu an yusamma rabbaniyan malamai sun yi ijtimai cewa malami ba za a ce mishi rabbani ba hatta ya arifa al-haq shin ya san gaskiya wa ya amala bi yayi aiki da gaskiya wa yu'allimuhu ya sanar da wani faman alima wa allama wa amila fa zaka yud'a aziman fi malakuti samai ka ji abin da ke kanka tukunna kafin ka ko ka je ka ce kafirai ko munafikai ko zalimai ko menene ko shedanai kanka tukunna sai matakai guda hudu din nan sai ka tabbatar da su wa amma jihadu shaytan yanzu an ka gama da kanka sora ya zaki ya zaka yaki shaytan fa martabatani shaytan matakai guda biyu ne kawai amma kai kanka matakai nawa ne hudu ahaduha mataki na farko جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادعة في الإيمان كياكي شيئا كفكر فينش أكن شبهة ديكي كاومك لذي تبا إيمانك لذي باتا مك إيمانك زي ساما شكا شين إيمانك متاكي نبيو جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات كياكي شيئا ka fi karfinsa akan abubuwan da yake saka maka na shahawa فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والثاني يكون بعده الصبر قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة مكسكا أتكين شاغبني يهدون بأمرنا سنا شرير وادا الأم الأمر أمر نم يوشي لما صبروا lokacin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinuna kuma suna da yaqini akan ayoyin Allah ba abinda zai sa mu shakka fa akhbara anna imamata ad-dini sai yace ai ba za a samu shugabanci a cikin addini ba inna ma tunalu bis sabri wal yaqini shugabanci a cikin addini da hakuri da yaqini ake samu fa sabru yarfa'u ash-shahawati wal iradat hakuri shi zai kore maka shahawa da iradat da shakku da shubuhat wal yaqin yadfa'u shukuk wa shubuhat yaqini kuma shi zai kore maka shakka da shubaha in ka samu waɗannan guda biyu ka tabbatar da su to kaya ki shaydan kenan to yanzu daga kanka sai shaydan to yanzu zaka tashi ka farma jihadul kuffar wa amma jihadul kuffari amma yaki akan kafirai wal munafiqina فأربع مراتب شما متاكي قد أهدني بالقلب متاكي نفرقو كينا واللسان نفرقو دا زوجيا نبيو دا هرشي نأكو دا هدو والنفس دا زوجيارك وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان yaki yakan kafirai da hannu ake yi yakar munafukai kuma da harshe ake yi sai kuma wa amma jihadu arbabiz zulmi wal bid'i wal munkarat fa thalathu maratib shi kuma matakai guda uku ne al-ula bil yadi idza qadara alayhi man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in ajaza intaqala ila al-lisan in ba zai iya da hannunsa ba shi da karfi ba mai mulki bane ba sarki bane ba gwamna bane ba kaza ba kaza bane ba sai koma da harshensa in malami ne mai ƙarfi waɗanda ba za da wahala a iya taba shi sai ya fito ya faɗa fa in ajaza in kuma ba zai iya ba jahada bi qalbihi sai ya ka a cikin zuciyarsa fa hadhihi 13 martabatan min al-jihad wa man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala shu'batin min al-nifaq eh ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان أنجي زاد المعاد شكرا وانا يا كود يا لالاتي aka sake bandin tun 1980 kenan da shi ko karanta darul hadith a kulliyatul hadith an san jihadi yake ayi ko shekara ne باب في جهاد المشركين باللسان واليد قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي جاهد المشركين كياكي مشركي بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم قلنا وكينا bi amwalikum ya za mu yake su da duk ya za mu yake su da dukiyarmu da kudinmu da dukiyarmu jahilul mushriki da bi amwalikum da dukiyarku yaya za mu yake su da dukiyarmu eh mushiriki na aka ce wa an fusikum da kawunan wa alsinatikum da halsunan harasun da harshe matakai uku kenan ko babu la yazalu qa'ifatun min hadhihi al-umma yuqatiluna 'ala al-haqq babin da yazo yana bayanin cewa har ana da kasa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alkhairi a cikinta alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyamati duk inda abu ya kai lalacewa za ka samu yansu bayan Allah suna nan daren dakar da talauci da talauci da wadata an san su ba a san su ba ana yi da su ba a yi da su ba abin da suke sai dai su ga addinin Allah ya samu ɗaukaka haka yake har ana da kasa ba za a taba samun wani lokaci a cikin duniyar nan a ce al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun mutu ko duk sun lalace baki ɗaya ba ko ɗaya ba mustahili ne wannan قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شوبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يزال قوم من قوم من أمتي وإنس متاني أتكين الأمة بزاس بشيبا ظاهرين على الناس سنة رنجاي أكم متاني حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون har ala da kasa suna nan suna da ɗauki suke suke da ɗaukaka suke da cin nasara قال أخبرنا أبو بكر بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حمام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن سليمان بن الربيع عن عمر بن الخطاب قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على الحق ba za su aguce ba waɗansu mutane a cikin al'ummata suna kan gaskiya alhaku wa shai'u sabit har ana da kasa ba lalle ba ne ba kasansu sai ta yi suna ina sai ta yi suna nan sai ta yi suna ina duk ko ina ana iya samu su har kasan kafirai har kasan ina duk kasashen da suka fi kowa tsanar musulunci ni wannan kasashen ne kuma ake samun mutane su fito su ce sai sun yi addinin su su ma yanda ya kamata kuma in kuma kuma dokokin kasashe kasa dokar kasa ta ba su yanci kuma ba yanda za ka yi da su shi ne kai ta fama kana wahal da su babun fi qitalil khawarij babin da yazo na yakan khawarijawa al khawarij mukharij khawarijawa kenan su ne khawarijawa to ياكن خوارجاوا هي زا ياكي خوارجاوا قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة ابن قانب قال حدثنا سليمان هو ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن من بعدي من أمتي قوما يتي منظوم الله يتي بايانا تكين الأمة أكوي متانيدا يقرؤون القرآن سنة كرنت القرآن ولا يجاوز حلاقيهم بزايا بايا شيجي مقوغورنس ودا suke yi kan harshe bai kai zukatansu ba yakhrujuna min ad-dini suna fita daga addini aka ce yakhrujuna min ad-dini suna fita daga addini aka ce ka fita daga abu da ka shiga kenan ko da suna ciki kenan ko to in aka ce yakhrujuna min ad-dini suna fita daga addini ashe da su shiga kenan to me yasa suka fita yanzu me yasa suka fita wani irin aiki eh aiki su zai fitar da su kenan ko min addini kama ya hurudu samu min ramiya kamar yadda zaka harba kibiya mai karfi ya je huda cikin dabba ya fita ba abin da ya taba jikin abin nan din haka su ba za su fita cikin addini ba abin da suka samu na alkhairi cikin addini saboda mummunan niyyarsu da abubuwan da suke faɗa da abubuwan da suke yi da mummunan niyya a cikin zukatansu da suke ma musulmi da musulunci wani aiki wani irin aiki za a sifata da irin wannan abubuwa ha ciki yana ciki ko kana musulmi kana kafin ta sahabban manzo Allah kana musulmi kana Allah Allah kaga sharri ya samu musulmai sai kai kadai kana musulmi kana Allah kana son ka dawo ka dawo da maguzanci na da majusanci ba in abinda kake so ka gani sai musulmai sun shiga wahala ba abinda kake so ka gani sai musulmai sun shiga tashin hankali sai sun halaka daga ganin fuskarka an san me yake cikin zuciyarka thumma la ya'uduna fihi sanan ba za su dawo a cikin addinin ba don ba su da niyya sai har al'ala da kasa suna kan sai dai sun cimma nasara abinda suke nema na su dawo da majusanci hum sharrul khalqi wal khaliqa hum sharrul khalqi wal khaliqa wannan da ka fada duk suna ciki duk abubuwan da suke ciki suna da yawa misali ake kawa na daya قال سليمان قال حميد قال عبد الله بن الصامت فلقيت رافعا أخ الحكم ابن عمرو الغفاري فحدثوا هذا الحديث قال رافع وأنا أيضا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كاو مثالي ne da abu ɗaya ko abu biyu ko menene da menene kullum kana karanta a ra'aitar lazi ka zo biji na a ra'aitar lazi ka zo biji ba haka bane ba kaga da aka fito maka da abin yau kai da kanka ka tabbatar da cewa lallai akwai kuskure ko da shugabanni ke yi da kowa ma yake yi mun faɗi magana muka ce ba za ka iya duk almajiri zo ka bashi ba za ka iya duk almajiri zo ka bashi ba in ba za ka iya ba almajirai da suka cikon masallaci na dubu kenan ko in ka ba guda biyar ko goma wanda za ka iya ka biya ko ba ka biya ba don ba za ka iya ba kowa ba sai ka kori kowa don ba zan iya ba kowa ba to bara ma na kori kowa الميسور لا يسكت بالمعسور أي الميسور لا يسكت بالمعسور abinda zaka iya yi ba zai fa za a jefar da shi ba saboda abinda ba zaka iya yi ba zaka yi mutum zai sallah ba zai iya yin sallah a tsaye ba sai ina a zaune ko kuwa ko don cewa ba zai iya a tsaye ba shi ya daina sallar in ba zai iya yi a zaune ba sai me in ba zai iya kaza ka sai me in ba abin da zai iya yi sai cikin zuciyarsa sai me ba haka bane ba mutum ba zai iya taba ruwa ba sai ya yi me taimaman ba inda za ka yi akwai inda ba zai taba ba sai me kowa da yadda kowa da shi suka ce almaisuru la yaskutu bil ma'sur dan ba zan iya wannan ba shi yasa na daina yin abin da zan iya? ya? almaisur la ya skutu bil ma'asur bil ma'asur ko? eh al-ma'asur inna ma al-usur al-usur ko? an fahimta? to wannan matsalolin kenan inda suke ciki kenan eh almajiran sun yawa suna da tashin hankali suna da bacin rai suna da menene kullum za ka waye gari kai da 'ya'yan kashe sun tayar ma hankali ka ce su yi kaza su je su yi kaza suna kaza amma kullum kana fama ne kana rarrashi ka ba su wannan kana za ka ce ka yi fushi a kyale su fama kake yi to shi kenan almajiran sun yawa ba zan iya ba to mutum ɗaya ko biyu da za ka iya an ka bayar ka ba da za ka iya fattakullaha mastata'atu ka sauke makanka wahalar da tunda abin da ya fi karfinka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to amma shaytan shi zai ce ma ai sun faida mu mutane ai sun yawa to ina iyayensu ne ina iyayensu ne su da suka kaza kaza har suka haifo su ina eh haka ne ina suke suna nan inda suke ai ƴaƴan ba sun zo ne don su koma wajen iyayensu ba ka zauna haka za su girma sai sun zo sun tayar maka hankali ku kyale su haka za su zo su girma ba suna kallon ka kana jin daɗi kai da ƴaƴanka ba ka fito cikin mota suna tsaye suna kallo ba suna bakin abin nan danja suna kallo ba za su zo su girma su ma lokacin su ma suna son jin daɗi kuma ba hanyar jin daɗin sai hanyar mai ba yadda za su suna son su ma su ji daɗi ɗin ba hanyar ba su yi karatu ba balle a ɗauke su aiki karatunsu bai je nesa balle a ba su albashi mai yawa su ma suna son su ji daɗi yanzu to shi kenan sai su je ina waɗanda ke da shi suna jin daɗin a kamawa ne biyar miliyan biyar miliyan biyu miliyan kaza kaza kaza in matsalar ta tsaya nan wallahi an sa'a an ci nasara Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye shekaru bakwai ko goma baya an taba tunanin za a shiga cikin wannan hali duk shakiyancin da za a yi arewa sai dai a yi ta fada da maza da maza yanzu a shiga matan aure a kamata ba wanda ya shige aje a kama shi ko a kama matan shi dai zai ba da kuɗi to karshe me zai zo ya faru suna kallon kowa sun san kowa ai sun girma da ne suke kan kanana ba su da iko yanzu ma sun girma za su iya yin kaza za su iya yin kaza za su iya yin kaza shikenan sai su zo duk yanda za su yi su tashi hankalin mutane shi su ma shi sun yi dama kai ka saba jin daɗi su sun saba ne sun san jin daɗi za su yi kwana daji za su yi kwana ko'ina za su yi komai da komai da waye taba tunanin ba filani zai zo yi wannan abubuwan da ake yi eh ko alama babu yanzu kuma fa su ake barazana wa ake tsoro yanzu ba ma fulani ba hammatansu yanzu su ma akwai wanda su kwari eh ba ku karanta ba ne ba shi yasa abin da ya fi alheri shi ne shugabanni su dawo su yi tunane cewa yaya za mu yi mu dakatar da wannan tafiyar da ake ba wanda ya san inda za a wallahi duk wanda ya ce ma ya san inda za a je a dire wallahi ƙarya yake ba yaudarar ka yake kowa ido rufe ake tafiya abin da yake so shine ya samu kuɗi ya samu mulki ya samu za a je wutan jahannama za a je ba abin da ya mishi cikin teku za a je a fada cikin ba abin bai sani ba shi kansa bai sani ba mun ga karaman misali ko fa zalikal ladhi yad'ul wala yahuddu iya rayuwanka duk sallah ai masu wasa da sallah masu wasa bulakanta sallah su ne suka fi shiga cikin fishin Allah su ne mataki na uku su ne mataki na nawa ba haka bane ba ce ya za a yi da shugabanni eh na gaya musu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم